أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddare mu a wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin uku ga watan rabi'ul awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan septemba shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiyya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a wannan littafi mai tarin albarka mai suna la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar fadilatu sheikh abu abdullah Muhammad bin Sa'id Rislan muna roƙon Allah madaukakin sarki mawallakin wannan mawallafin littafin nan Allah ya sa ya masa shi a mizanin sa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta muka fahimta Allah ya sa karatun da muke kullun ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba darasinmu na ƙarshe a littafin ko darasin da muka tsaya a kai shi ne darasi na 21 yau insha Allah zai zama shi ne darasinmu na 22 da taimakon Allah maɗaukakin sarki kuma mun tsaya ne a ƙarshen shafi na 36 yau za mu tashi a farkon shafi na 37 kuma muna ɓangare na biyu na littafin wato sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah yau zai zama za mu tashi akan sharaɗi na hudu na wannan kalma ta la ilaha illallah mala ya ce a shartun rabi'u sharaɗi na hudu shine al'inƙiyadu walistislamu lima dallat alaihi shine miƙa wuya da kuma sallamawa game da abin da wannan kalma ta nusar zuwa gare shi abinda wannan kalma ta yi nuni gare shi abinda ta kunsa to wajibin musulmi ne na daga cikin sharuɗan ya zamto ya cika wannan kalma ta la ilaha illallah ya miƙa wuya ya sallama ga abinda duk ta nusar ta karantar zuwa gare shi mala ya ce in qiyadan yunafi tarka miƙa wuyan da yake kore bari ya zama total submission aka samu wanda babu tunanin wata ran zaka iya barinta ko zaka iya barin abin da ta kunsa ko take karantarwa idan aka samu sallamawa ta gaba daya to ya kore duk wani abu da zai iya jawo nan gaba a ce mutun ya barta don yana iya faruwa jarabawa ta shiga mutum a samu wani dalilin da za a ce ya da ya bar musulunci to idan mutum ya miƙa wuya in qiyadan yunafi tarka shi kenan shi ake nema miƙa wuyan da babu wani dalili na jin daɗi ko na tsanani ko na wahala da zai sa ya ji yau kuma shi ya ma barta shi ne masa zaman lafiya ko ya huta ya barta ya huta to ana neman mutum ya miƙa wuyan da babu tarko a ciki barinta a ciki shine in qiyadan yunafi tarka miƙa wuyan da yake kore bari qala subhanahu ubangiji ta'ala tsarki ya tabbata gare shi ya faɗa yake cewa wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Allah madaukakin sarki a cikin suratul luqman yake ce duk wanda ya sallama ya mika fuskarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa to faqadistamsaka bil urwati al wusqa haqiqa yayi riko da amintacciyar igiya igiyar da take karfan da ba yankewa game da ita wa ila Allahi aqibatul umur kuma karshen al'amura zuwa ga Allah suke suratul luqman kaga wannan ayar na mahallin shahid wa man yuslim wajhahu ila Allah ka sallama ka miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki mala yace wa wa man yuslim wa man lam yuslim wajhahu ila Allah duk wanda bai miƙa wuyansa zuwa ga Allah ya sallama ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah ga baki ɗaya ba wa lam yakum muhsinan kuma bai zamo mai kyautatawa ba fa innahu lam yastamsik bil urwati alwusqa to lalle shi bai ruko da amintacciyar igiyan nan wadda babu yankewa game da ita ba wa huwa al-ma'ani bi qawlihi ta'ala yace kuma shine abin da ake nufi da fadin Allah madaukakin sarki wa man kafara fala yahzunka kufruhu إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ما yace duk wanda bai sallama ba bai zamo mai kyautatawa ba bai riko da wannan igiyar ba sannan kuma shi Allah yake nufi da cewar wa man kafara fala yahzunka kufru yayin da Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce duk wanda ya kafirce ya ƙi karɓan wannan kalma ta la ilaha illallah ya ƙi miƙa wuya to fala ya hazunka kufruhu kada kafircewan nasa ya ɓata maka rai kada ya dame ka domin ilaina marji'uhum zuwa gare mu makomarsu take duk ga baki ɗaya da wanda ya karɓi musuluncin da wanda bai karɓa ba da wanda ya tauhidin da wanda ya shirka da wanda ya riƙe sunna da wanda ya ɗauki bid'a kowa ɗin ma gaba ɗaya Allah ya ce makomarsu duk gare mu take sannan kuma fa nunabbi'uhum bima amilu zamu ba su labarin abin da suka aikata wanda ya aikata musulunci zai je tarar da musuluncin sa wanda ya aikata akasin musulunci zai je tarar da abin da ya aikata wanda ya rike tauhidi yayi aiki da tauhidi zai je makomar na wajen Allah kuma Allah zai bashi labari haka wanda ya aikata shirka ma Allah zai bashi labari kowa zai je tarar da abin da ya aikata a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce za mu ba su labarin abin da suka aikata sannan kuma ka sani cewa inna Allah lallai Allah alimun bi zati sudur masani ne game da abin da yake cikin kiraza dan haka abin da dan adam ya boye ma bai furta shi ba Allah ya san shi ballantana wanda ya aikata Allah ya ce numati'uhum qalila za mu ji yadda su dan jin daɗi kaɗan a nan gidan duniya thumma natarruhum sannan sai mu matsar da su mu tilasta su ila azabin ghalib zuwa ga azaba wanda take mai kauri babbar azaba Allah madaukakin sarki ya datar da mu me mahallu shahid yake anan yuslim wajhahu da yace ai wa man yuslim wa man kafara fala hazunka kufruhu kaga yana fassara akasin wanda ya mika wuya to duk wanda ya ki mika wuya ma Allah ya lallashi manzon Allah ya ce kar ya daga masa hankali domin makomar zuwa ga Allah take malai yace yuslim wajhahu ayyan qadu bi ma'ana ya mika wuya ya ciru ya koma zuwa ga Allah wa huwa muhsinun ay muwahhidun yana mai kadaita Allah madaukakin sarki bil urwatil wusqa kuma yace shine riko da igiya wadda take amintacciya yace bi ma'ana la ilaha illallah mala ya fassara kalmomin shi kenan wa man yuslim wajhahu duk wanda ya mika wuyarsa yace bi ma'ana yanqadu ya ciri ya koma zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautata ai muwahhidun yana mai tauhidi ce faqad istamsaka bil urwati al wusqa yayi riko da amintacciyar igiya bi ma'ana yayi riko da kalmar la ilaha illallah Allah azurta mu riko da ita wa qala subhanahu har ila yau Allah madaukakin sarki yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga Ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku sallama ku miƙa wuya zuwa gare shi bayan ku mai da al'amura zuwa ga Ubangiji sannan kuma ku sallama ku miƙa wuya mala ya ce irji'u ila rabbikum bi ma'ana ku koma zuwa ga Ubangijinku wastaslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi ku sallama wannan shine gaba ta hudun fa a sallama a miƙa al'amura zuwa ga Allah maɗaukakin sarki min qabli an ya'tiyakumul azabu tun kafin azaba ta zo muku thumma la tunsarun sannan kuma ba za a taimake ku ba wannan ayan na cikin suratul zumar wannan shine sharadi na hudu na wannan kalma ta la ilaha illallah kenan in mun fahimta sakon da yake cikin ta cire shakku ne shi ma a ciki mutun yaji kawai ya sallama bayan cire shakku sannan kuma ya ji ba shi da wani tsari a cikin abin da ya shafi musulunci sai abin da kalmar ta kunsa ba shi da nasa da zai kirkiro sai abin da ita wannan kalma ta ce ina ma'anar haka in an ce wane ya miƙa wuya zuwa ga wane ya sallama sai ka ɗauki misalin raƙumi da akalarsa idan aka ce ga raƙumi an ɗaura masa akala da mai jansa ko ɗan ƙaramin yaro ne rike akalar raƙumin da ya je inda yake so ne ko inda aka ja shi inda aka ja shi kuma sai ka ga komai kankantar yaro to duk inda ya ja raƙumin nan nan yake binsa nan yake binsa su shiga wancan layin su shiga can su shiga can to kamar haka ake so mutum ya yi wa wannan kalma ta la ilaha illallah ya sallama i to kalmar ga abubuwan da take so mutum ya aikata na tauhidi na sunna na musulunci a bar kafirci a bar shirka a bar bid'a a kama Allah zalla to haka ake so mutum ya zama na duk inda ta ja shi kawai ya bi inda ta ce ba za a bu ba shi ma ya ji ba zai bu ba kawai Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da haka malam ce sharaɗi na biyar a sharɗul khamis sharaɗi na biyar shine as-sidiqu al-munafi lil kadhibi as-sidqu shine gaskatawa wanda yake kore ƙaryatawa gaskatawan da ke kore ƙarya mutum ya samu ya mata gaskatawan da duk yadda za a yi to babu wani dalili da zo zo kuma a samu ƙaryatawa a ciki ina ga wannan ko tsakaninka da mutum dan uwanka akan iya samun wannan akan iya samun wannan kai wa mutum gaskatawan da ko me za a zo a ce akan wane kaji kawai in dai wane ne bata baki ake ba za ma ka yadda ba kawai saboda me ka yadda da shi ka masa gaskata wanda yake kore karyatawa jama'a muna tare wani kakan iya masa wannan gaskatawan ne sakamakon gaskiyar da take tare da shi saboda kun tsauna tsawon lokaci tsakaninka da shi gaskiyar ce bai taba maka karya ba don haka da an cewa na yayi karya da ka ji a'a kai bai taba maka karya ba na haka duk lokacin da aka faɗi wani abu a kansa da aka ce a ba wane ba ne ba wane ba ne saboda me ka riga ka masa gaskatawan da yake kore mai karyatawa amma idan gaskatawan ba nan mai kore karyatawa ba ne to za a iya zuwa ce wane ya yi ka za ka ji to e zai iya yi saboda mai baka masa wannan gaskatawar ba wani sakamakon irin mu'amalar da kuka yi da shi kun kulla mu'amala kaza ya ha'ince ka kun kulla mu'amala kaza ya ce za a yi kaza ya zo ya karyata kansa ya ce kun yi alkawari ya karya kun yi ya karya to dole ba za a samu gaskata wanda yake kore karyatawa tsakaninku ba ban san ko haka yake faruwa ba kuma ba fa aboki na mu'amala na waje ba ko dan cikinka ne ko yar cikinki ce haka yake faruwa a ce an yi kaza ta saba an yi kaza ta yi karya a gaba kaza an yi kaza to ba a samun gaskata wanda yake kore karyatawa wanda kuma a ƴaƴa akan iya samun wannan ka ji a ƴaƴanka in dai wani ne ya faɗa to da gaske hakan ne saboda tun tasowarsa kawai shi baya maka ƙarya sai a samu gaskata wanda yake kore ƙaryatawa wani kuma ba wannan bane ba a'a shi kuma irin zunzurutun kawai munafurci Allah ya hore masa na haka zai zo ya kintsa ma zancen da ba za ka taɓa tunanin akwai ƙarya a ciki ba zai lullube shi saboda me ya ƙware da iya munafurci da iya bayani da ya zo ya kintsa ma zancen da kawai duk wanda zai zo ya ce ka za ka ji kai a'a saboda irin yadda ya kintsa ma ya biyo maka shi ya ɗora a kai sai ka ga kawai duk duniya ba mai gaskiya kamar sa sai ka masa irin wannan gaskatawar to shi ma tana ballewa a hanya kakan iya masa wannan gaskatawan da yake kore karyatawa amma a kwana a tashi a kwana a tashi kuma Allah zai iya bayyana ma kuma ƙarya ya zo ya lullube maka ban san ko yana faruwa ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu to ana so a yi gaskata wannan kalma gaskatawan da yake kore karyatawa shi ma gaskatawan da ba shakku a cikin sa kenan malam ya ce wa huwa shine an yaqula bawa ya ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah musaddiqan biha qalbuhu zuciyarsa kuma na mai gaskatawa da wannan kalma ta la ilaha illallah din da yake fada musaddiqan biha qalbuhu ya fada da harshe zuciyarsa kuma na mai gaskata hakan sai zama fayatawaqa'u ala zalika alqalbu wal lisan sai zuciya da harshe su dace akan hakan zuciya da harshe su dace akan wannan fadin nasa na me la ilaha illallah saboda me ya fada ne yana mai gaskata ta a zuciyarsa mutum yana iya zancen da a lokacin da yake zancen a zuciyarsa ya san ƙarya ne a zuciyarsa ya san ƙarya ne man san ko muna tare ba yana iya faruwa shi lokacin da yake bayanin ya san ƙarya yake yi ya san ƙarya yake a bayanin nasa amma kuma ya ɗauko sigar da kawai ya san za a gaskata shi amma a zuciyarsa ya san ba gaskiya yake faɗa ba amma ya san mai sauraron sakamakon yadda ya biyo masa da bayani zai karɓi bayanin kuma zai karɓa zai gaskata kaga zuciyar ta yi daidai da abin da harshen yake fada an samu akasin haka jiya nake ba da wani misali a karatunmu na gada jiya da magariba nake ce akwai wanda muka taɓa magana da shi can da jimawa kuma malami ne muna magana akan irin biki da ake a wannan watan sai yake ce malam ba bidi'a nake ba ta ce e kuma fa ya abin yake ya ce kawai ta kala rawi ya ce ya ta kala rawin yake ya ce an tambayi kala rawi kaza kaza ce kai da Allah ya ce mu dan kudin ciki muka buɗa dan hidiman ciki ya ce ana karrama mu ana mana hidima iya hidima ce wannan muke amma ba wai abin mun ɗauke shi addini ba ne ba ya ce wallahi shi ma bai taɓa ji a ransa addini yake ba san ko an fahimcin ba malami ne fa jagora ne ana aikin da shi ya ce wallahi shi a zuciyarsa baya hararo a ya ce ina in ka ce abu addini ne shine zai zama ba shi da asali addini ya zama bid'a to ni ban dauko a zuciyata na ji addini nake ba amma dai iya karamci karramawa mutuntawa girmamawa hidima ya ce iya hidima muna samu ya ce wannan hidimar kawai muke yi ya ce don haka yadda wancan da ya fita neman duniyarsa abincinsa wancan ya fita ya ce mu ma abinci muka fita neman mun ce addini ne sai ka ce mun yi bid'a to ba mu ce addinin muka yi ba amma a sauran wanda suke tare da shi fa a fuska a baki mai suka dauka yake kaga ya shafin banda abun harshen da zuciyar sun yi daidai ba su dace ba abun da ya bayyana a fili kowa ya gani kawai ya dauki abun a matsayin addini ya dauki abun a matsayin addini kuma ka zuba ido ka gani akwai wanda an bayyana musu hakan a matsayin addini kuma haka suka dauka kaga su uzurin su daban waɗancan fa za ka ga wani tun da yake duk wani abu na addini ta sallolin nan ba sa gabansa amma idan wannan ta zofa za ka ga ya zage kuma duk inda babu buga ganga to baya ta gurin amma idan ya zo ka je bakin tasha ka ga mutanenmu ‘yan ba ruwanka da addinin amma idan abin ya zofa za su yi kwambar su ta musamman sun haka ce a zuciyarsu addini suke nufi dole dai abin da yake zuciyar ya sha bamban da abin da yake a bayyane inda babu wannan cashewar babu wannan abubuwan ba ruwansu da abin ban san ko muna tare ba to irin wannan na faruwa irin wannan na faruwa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ka zo ka ɗauki abun da yake zuciyarka daban ka ɗauko bayanin da za ka yi wa mutum daban wannan munafurci ne fa ok yan siyasa na yin wannan yan siyasa irin abin da suke ce da su yi kaza za su yi kaza kuma lokacin da suke bayanin a ransu ma sun san ba za su aikata ba amma dai sun yi me ku gamsu ku amintu da cewar me za su yi ko kuma kun ɗori kun ba su gaskatawa kun ɗauka za su yi amma su a zuciyarsu dama sun san ba za su yi ba ya fi ƙarfinsu ko baya ma ajandarsu ta zuciya Allah maɗaukakin sarki ya shirya to wannan ba 'yan siyasa ba malaman da suke da'awa ta addini ma da yawa irin wannan abubuwan yana faruwa irin waɗannan abubuwan yana faruwa ban san ko an fahimcen ba in sorry to say akwai irin wannan gabar da wani abu ya tsaya yake nake ta kallonsa yake ta ban mamaki akwai abun da mutum zai tashi a mumbari ya tashi ya ce bidi'a ne bidi'a ne ba addini ba ne ba wallahi kuma a zuciyarsa ya san abin daidai ne amma me a ransa shi ne saboda ba 'yan tafiyarsu ne suke kan abun ba bari ya zo ya karyata shi bari ya zo ya kushe shi ba zai zo ya agensin nasa amma a zuciyarsa ya san kuma abin tabbas ya tabbata don Allah muna tare ya san ya tabbata fa jiya muna ba da wancan misalin a gada sai ɗaya limamin gurin sai yake ba da misali ya ce malam wallahi da gaske yana faruwa ya ce a nan gadanmu akwai babban malamin da du tafiyar ma a gada shi ne jagoransu kusan ya ce sun fito ya ce yarsa ta fito budurwa ya ce ke na daki je tace baba yau kaza ne sai ta koma gida sai abokin sa yake ta ala gafarta malam kaza fa tace kaza kaza yake ce kai an ga ma dama addini ne yace a malam ba addini ba lada yace wallahi ba lada bane to malam ya ba ku hana ba yace baka da hankali ne sun fi karfin mu yaran nan yace yaran sun fi karfin mu sun fi karfin mu fito mu musu bayanin ba daidai bane a bari su dai su yi amma shi he korata sa gida ya kuma suke ɗauka su a wurinsa me a wurinsa addini ne a wurinsa addini ne wata rana akwai irin wannan gabar a irin makarantunmu da muke da su makarantunmu da muke da su makarantu da muke da su akwai irin menene makarantu da ake da su ai akwai jagorori na makarantar idan an bude makaranta akwai registration da ake mata akwai registration ko akwai ina jin wanda suke a hankali da principal ina jin akwai registration da ake a station ko akwai a education ina ga da ire-iren ban zai san tunda ba layi na bane akwai a education register da ake wa makaranta ina ga akwai wanda ake yi a police station akwai wanda ake zuwa bauchi a yi idan an yi su once an yi kenan ko ana renewing ana renewing ba to a irin wannan gabar malami fa na addini sorry to say na san karatun na kunnansa yanzu nan bai san an sani ba malami na addini wannan renewing din duk ina ga shekara ne ake ko bayan wasu shekaru da ya zo ya karba ya ji ta yaya zai samu karbuwa a wurin mai makarantar muna tare kuwa da ya tashi wannan renewing din da ya zo a daidai gabar zai kwashi kudi a wannan gabar sai zo da sigar ai ba a mata rijista ba gaba daya tun da aka gina makarantar ba a taɓa mata registration ba kuma wajen shekaru da yawa da aka gina makarantar shekaru da yawa ba a taɓa mata registration ba shi kuma mai makarantar ta ya kalla oh ai dama du kaza du kaza jagororin da suka rike a baya amanar makarantar suka ci jama'a mun fahimci abu shi yana da ilimin renewing ake sake registration sabunta registration ne a ransa kuma haka yake nufi sake registration amma a bayani sai bayanin tun registration na farko ne ma ba a taɓa yi makarantar ba duk tsawon wannan shekarun jama'a mun kalli abin abin da yake zuciyarsa shi ya bayyana kuma haka aka karba sai aka masa gaskatawan da yake kore karyatawa saboda ana ganin an yi jagorori da yawa duk ba su iya mata registration din ba wallahi abin da ya faru kenan amma kaga wannan dalilin shi yasa nace akwai bayanai da mutum munafiki zai iya zuwa yamma bayanin da zaka dauka koi babu ƙarya a cikin sa sai ka masa gaskatawan da babu me babu ƙaryatawa gaskatawan da babu ƙaryatawa Allah ya ganar da mu to wannan abun hatta a wajen da'awa in Allah ya jarrabe ka kakan iya zama mai haka abun da kake wa'azi akai daban kuma ka san abun da yake ranka daban amma abun da kake nuna wa mutane daban malamin da ya tashi yake wa'azi a ninja yana ce a bar karatun hadisi shi iya ga a daina karatun hadisi a dawo karanta littattafan fiqhu zalla kai ka ce bai yadda da hadisin annabi bane bai yadda da shi bane me a ransa mabiyan kar su je ga wani hadisi da ya inganta daga annabi ya ci karo da abin da yake kai su zo su gani su su koma aiki da shi su wargaje masa su tafi su bashi shi kuma damuwarsa jama'ar su taru a gabansa to wallahi sai Allah ya taimake ka kyauta ce daga Allah Allah zai maka fahimta ta daidai kuma ka ji zaka tafi akan daidai daga ƙarshe su na ce to su fi hankali babu inda Allah yake baka guduma da taimako akan kiyaye irin waɗannan abubuwan face ka ji ba damuwarka sai ka shahara duniya ta gano kai malami bane ba kai ilimi mai yawa duniya ta sani ba sannan kuma ka ji ba damuwarka bane sai ka ji dadi ka shana da sunan addini ba in Allah cire ma waɗannan to zaka iya kiyaye abubuwan da musulunci yake so a kiyaye amma in dai kana da damuwa ka wataya ka shana da sunan rigar addini to ka samu matsala dan wani tun a farkon zage dantsansa dai tun a haddan Qur'ani da ya zage fa kawai ya hango ga malam wani can da ya iya jan baki yake jan ayoyi yana wanawa yana shanawa to shi ma zai dage da hada dan ya zama kamar malam wani ya shana ga malam wani da yake wa'azi rigarsa mai kyau yana kaza to shi ma bari ya zage ya zage yayi karatu dan ya zama mai wa'azi ya shana ya wataya dan san ko muna tare ba wani tun a wannan gabar yake bata niyya ya za a yi yanzu in ya je gaban su honorable wane 'yan siyasa su karɓe shi su mutunta shi su bashi abin da ya zo nema in ya je gaban alajiwa ne mutunta shi ya bashi to ai ya gano in ya je da rigar malami dole za su karrama shi za su bashi abin da ya je nema wani tun daga ne ke zage dantse akan neman karatun Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu na haka idan ka roki Allah ya cire ma wannan baya lissafin ka to zaka yi wa musulunci gaskata wanda babu karyatawa a ciki kuma ba munafurci a ciki Allah ya datar da mu malam yace zuciya da harshe sai su zama sun dace akan haka fa in qalaha bi lisanihi idan bawa ya faɗi kalmar da harshensa wa lam yusaddiq biha qalbuhu amma zuciyarsa bata gaskata kalmar ba kana munafiqan kaziba to ya zama munafiki makaryaci قال تعالى ألا مدوككين سركي يتي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون yanzu mutane suna tsammanin za a kyale su ne za a bar su kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba walaqad fatanna allazina min qablihim Allah ce tabbas hakika mun jarrabi waɗanda suke kafin su فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين da sannu Allah zai sanar ya bayyana da waɗanda suke masu gaskiya a imaninsu kuma zai tabbatar ya sanar ya bayyana da waɗanda suke masu ƙarya a cikin imaninsu don haka abin da ake nema kawai ka zama mai gaskiya a cikin al'amuranka ita take ɗorewa ita take mai ɗorewa amma in dai ƙarya ta shiga komai jimawa komai jimawa munafurci ya shiga komai jimawa in wane ya gamsu wane ya gamsu sai Allah bayyana wasu kuma ƙaryar da kake kai sai Allah ya bayyana musamman akan abin da ya shafi shari'a ka boye ka boye kana nan kana ta boye wa mabiyanka sai wani ya zo kuma sai ya fitar da ita kuma wallahi ya samu a mabiyan naka wanda wani zai fahimta ce o dama haka abin yake shikenan sai girman ka ya zube me ta yaya su dauka dama baka sani bane shi yasa kake taɓa koyewa ko kuma ka sani san zuciya ke yasa dole sai ta bayyana a kwana a tashi Allah ya azurta mu da gaskiya وقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Allah madaukakin sarki yace akwai daga cikin mutane wanda ke cewa mun yi imani da Allah da ranan karshe wa ma hum bimu'minina amma su din ba masu imanin bane ba shi ma kaga harshe da baki daban suna ce mun yi imani da Allah amma kuma ba masu imanin bane ba a ina kenan a zuciya harshe kan ya bayyana yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah suna yaudarar masu imani sun faɗa a baki sun yaudari Allah suna ce sun yi imani sun yaudari sauran muminai sun ce musu su sun yi imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba face kawunan su da su yaudari Allah ne bayan Allah ya san abin da yake zuciya tun kan a furta fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai cuta akwai jinya fazadahumullahu marada sai Allah madaukakin sarki ya kara musu wata cutar ya kara musu wata jinya wata irin cuta anan ta munafurci akwai cutar munafurci a zukatansu sai Allah ya kara musu cutar munafurcin tunda sun koma yaudara sun koma ha'inci da sunan imani sai Allah ya basu akan haka walahum azabun alimun bima kanu yakzibun kuma suna da azaba mai radadi saboda abun da suka kasance suna yi na ƙarya fakazzabahumullahu ta'ala fi qaulihim sai Allah madaukakin sarki ya karyata su cikin fadin su da suke cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi imani da Allah da ranan karshe kawai da awar mun yi imani mun yi kaza sai Allah ya ce ƙarya ne saboda abin da yake zuciyar daban yake da abin da yake bayyane kuma kowa fa ya san kansa fa kowa ya san kansa duk abin da yake wallahi yana sane ko dai zuciyar tana nutsa da abin da yake dan ya san akan gaskiya yake kuma abin da ya faɗa shine a zuciyar ko kuma babu nutsuwa saboda ya san abin da yake faɗa din ƙarya ne kawai yana yi ne dan wata manufa eh to Allah yana sani bi qaulihi wa ma hum bimu'minina Allah ya ƙaryata su da faɗin sa da yace su din ba mu'minai bane ba ila akhiril aya zuwa ƙarshen aya nan yace wa zalika lamma lamma tala Allahu ala ma fi qulubihim min al-marad yayin da Allah ya kalla abin da ke cikin zukatansu na jinyan nan na cutar munafircin nan wa annaha lam tuwati alsinatahum kuma ba su dace da abin da yake harsunan su ba zukatan fahum sharrul kuffar te sune mafiya sharrin kafirai wa ma'awahum ad-darkul asfalu minan nar kuma makoman su ita ce faifayin kasa na wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ubangiji ta'ala ya tsare mu wala yace hadisi daga Anas qala an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min ahadin babu wani daya da yashhadu an la ilaha illallah zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sidiqan min qalbihi yana mai gaskatawa a zuciyarsa illa haramahu Allah 'ala an-nari face Allah ya haramta shi wa wuta mahallu shahid gaskatawa yana mai gaskatawa a harshen sa a zuciyarsa mukalla abinda manzon Allah ce yana mai gaskatawa a zuciya ba a iya harshe ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya fitar da hadisin wallafu lahu lafazin nasa ne wa muslim haka muslim ya fitar da hadisin fashtarata fi in ja'i man qala hadhihi al-kalima min an-nari sai ya shardanta ya kafa sharadi wajen tseratar da wanda ya faɗi wannan kalmar daga wuta shine an yaqulaha sidqan min qalbihi ya faɗe ta yana mai gaskatawa a zuciyarsa ba mai kawai iya bayaninta a harshe ba a'a gaskatawa daga ina daga zuciya in ya zamto iya iya bayani ne na fika iya bayani a zuciya ban sata ba kai sai ka sata a zuciya to ka tsallake ka bar nufa wallahi ka tafi ka bar ni amma in Allah ya datar da mu bayan mun furta ta muka sata a zuciya muka gaskata abin da zamu faɗa kullun abin da yake ran mu ya zamo shine a bayyane to da ikon Allah mun tsallake Allah ya bamu ikon haka fala yanfa'uhu mujarradu talaffuzi mala yace tsantsar furtawa kawai ba zai amfanar da shi ba biduni muwaqa'atil qalbi ba tare da dacewar zuciya ba dole sai lafazin da kuma ya dace da abin da yake zuciya wa fi hadith al-a'rabi alladhi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zo a cikin hadisin balaraban ƙauyen nan da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu an arkanil islam yana mai tambaya game da rukunan musulunci allati a'azzamuha hadhihi alkalima wanda mafi girman rukunan musuluncin shine wannan kalma lamma akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi bizalika yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari game da haka qala yace hal alayya ghayruha shin akwai waninta a kaina bayan wannan kalmar ƙala sai manzon Allah ce la a'a illa an tatawwa sai dai kuma inda ka yi tadawwi kai na kula ƙala wallahi yace la azidu alaiha wala anqus wannan kalma ta la ilaha illa Allah bazan ƙara wani abu addini akan abun da ta karantar ba kuma bazan rage komai a addini akan abun da ta hana ba ba abun da zan ƙara ba abun da zan rage in dai abun da ta kunsa ne to ina nan akai abinda bata kunshe shi ba bata nusar akai ba ko ta kore kuma ba zan rage din ba ina dan akanta ba ƙari ba rage fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aflaha in sadaqa lalle wannan ya rabauta in da gaske yake ya rabauta in da gaske yake kaga a lafazin ai ya riga ya furta to in da gaske yake a ina a zuciyarsa a zuciyarsa e don haka ya yi ƙoƙari inda gaske ne a zuciyarsa haka abin yake in ba haka yake ba fa a zuciyar kuma ba haka yake a zahirance ba fa bai yi ƙoƙari ba wallahi akwai buƙatar sai mun yi taka tsantsan game da addini kwata-kwata ba ruwansa da son zuciya ba kuma wallahi duk wanda Allah ya masa jaraba wallahi sai ya ji daɗi ya shana shi kawai ya more a duniya to yana da matukar wahala ya kiyaye abubuwa na addini yana da matukar wahala ka ji kawai kullun kai ka more ka samu kuɗi ka fantama to wallahi akwai matsala a ciki Allah ya tsare mu daga haka sannan ka ji kai kullun kawai sai an gano kai malami ne babban malami ka shahara wallahi akwai bala'i a ciki kar kowa kar Allah sa kowa ya gane kama iya karatun kai aiki da ilimin ka ka tafi aljanna ya kuma ka ce kaf duniya ta gane kai ka iya amma kuma bai zama maka na Allah na jin tsoron Allah ba wallahi ya tashi a iska ya tashi a iska Allah ya tsare mu mala yace fashtarata fi falahihi sai manzon Allah ya kafa sharadi wajen rabautarsa an yakuna sadiqa cewar in ya kasance da gaske yace yake yace in sadaqa in da gaske yake ba fa kharaja bidhalika alkadhib almunafiq sai zamto makaryace munafiki ya fita daga cikin wanda ya rabauta din shi baya cikin wanda ya rabauta in dai bisa ƙarya mutum yake bisa munafurci yake addini to baya cikin waɗanda suka rabauta Allah ya tsare mu fa innahu la falaha lahu abada domin babu rabauta gare shi har abada ballahu al-khaybatu war-rada malai yace ba ma haka ba yana da tabewa sannan kuma da halaka iyazan billahi min zalik muna neman tsarin Allah game da haka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya bamu ikon tsarkake zukatanmu mu yi addini domin neman yardarsa Allah ya ba mu ikon gaskatawa gaskatawan da ke kore karyatawa ina ga za mu tsaya nan shine karshen sharadi na biyar kuma shine ina ga darasin mu na 22 akwai matsala Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba nas'alullahi al-karim al-mannan an yahdiyana siratal mustaqim wa subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم